أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da ci gaba da karatu na littafin kashfi shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi inda malam yake cewa a cikin amsoshi da za a ba masu da'awar su musulmai ne suna kalmar shahada mun kuma duk da suna aikata wasu ayyuka na ridda na jingina mawa wasu bayi daga cikin bayin Allah wasu sifofi na Ubangiji kuma a hakan suna ganin su musulmai ne na kwarai cikin amsoshin da malam yake badawa za mu tashi inda yake cewa yukalu aidan ko banu ubaidin qaddah
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم ويقال المصنف رحمه الله ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمين حتى وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين
ما لن يكفي ويقال أيضا هل يوم قرن باس أمسى سيأتي بنو عبيد القداح بنو عبيد القداح شي عبيد الله بن ابن محمد القداح ابن ميمون عفوا القداح da shi da sauran atabi kashi allazina malakul maghriba waɗanda sun mulki yammacin duniya maghrib su tunus kenan a wancan lokaci da su marakish maroko da abin da ya kawo zuwa su sudan libya da sauransu har zuwa nan yankin namu to sun mallaki maghrib wa misr sun mallaki misra fi zamani banil abbas a lokacin khalifancin banul abbas daga kan daular al-mu'tasim billah wanda lokacin shi tatar suka akwantin kafin al-mu'tasim billah wato cikin ɗiyan khalifa ma'mun da jikokin shi akwai wani mai irin sunan shi ma'mun na ga muntasir billah na kawun shi yake to a wannan lokaci suka bayyana suka yi khuruji na farko akan khalifa khalifanci wanda yake da bai'a to kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah zamu zo mu ji lambar shi dukkan su ai suna shaidawa a baki cewa la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yad'una al-islam suna iddia'in cewa su musulmai ne sunayen su duka zaka je sunaye ne na na musulmi ويصلون الجمعة والجماعة سنة سلر جمعة سنة سلر جميع فلما أظهروا مخالفة الشريعة عند سكا بينا سابا موا شريعة المسلمين بل سنة ما زنجنا كان سزوا أهل البيت dan su samu soyayyen mutane saurin da muhtaru sakafi ya fito a neman yana neman jinin sayyidina Hussein da suka kashe Hussein yana yakar su a haka a haka ya samu mabiya min shatta an haɗin alam daga baya kuma sai ya zo ya yi iddi'a'in nubuwa ya iddi'a'in isma ya iddi'a'in ilahiya to haka su ma suka fara da cewa su akwai wanda ma ya fito ya ce shi mahadi ne shi ne mahadi da da yan shi ake jira ma ya ce shi ne mahadi dangantaka shi tana tikewa zuwa ga ja'faru musadiq da haka shi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya samu soyayya ta awam kamar yadda Imam Zahabi yake cewa samu soyayyar aljabala wal jahala aljabala masu rayuwa saman duwatsu mana wanda ba su san halin da duniya ke ciki ba mutan karkara da kuma wanda suke jahili a haka suka jawo hankalinsu to har daga baya suka dawo suka yi za mu ji abubuwa dai daga baya insha Allah to falamma azharu mukhalafata shari'a fi ashiya'a duna ma nahnu fihi yayin da suka bayyana saba mawa shari'a a ƙarara don sun halatta shan giya sun mutum matakai hudu ne suke ba mutum biyar afuwa matakai biyar suke ba mutum in yi shekara ɗaya tare da su sai to yanzu ya samu wata daraja yi shekara biyu yana ƙara daraja har ya kai darajar da za a halatta mishi zunubi na fata an gane to sun saba ma wato shari'a fi ashiya a duna ma na fi cikin abubuwan da ba wato ba ma su kai abin da muke magana kai ba wato tun kafin abin ya yi kamari lalle kafurcin su kafurci ne mai tsanani ba ma da tadarruji ne tun kan abin nasu ya yi kamari ajma al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim malamai suka haɗu akan kafurcin su da cewa a yake su wanda har sai da ta kai tsiraran dole ta sa wasu suka yi mawa khawarij mubaya'a dan a yaƙe su akwai wani khariji ne kowa ya san shi daga cikin wato burkushin mabiyan su kafar ibn fuja'a su shabibu shaibani da sauransu duk da bayan su ne sosai amma dai ne daga tutar su ne yana so su ya farfado da khawarij da aka hallaka daman su ai ba su karewa duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullama quti'a minhum qarnan nasha'a qarnan to don haka a da ya daga tutar shi na yaƙasu sai wasu daga cikin malamai a misira suka yi hutuba masallatai suka ce to irtikabu a kafi bararai idan muka bari buwai hawa su ne banu ubaidawa ɗin in muka bari za su zo su hallaka mu shi ma wannan ba mai mu baya ba shi ma zai zo ya hallaka mu me zai hana yanzu mu haɗa ƙarfi da shi mu yaƙi wa'incan da kafircin su a azam in ta so daga baya sai mu dabbara ma kanmu abin da ya dace iddirara sai da aka yi haka ina fata an gane wani to malamai duka sun haɗu akan kafircin su da kuma cewa a yake su wa anna biladahum biladu harbi a mu zo mu je zance akan haka kuma kasashen su kasashe ne na harb ba kasa ne na silmu ba gari ne wanda ake yaƙi da mutanen ciki da wannan magana akwai nazar a cikinta tunda sun mamaye hatta makka da madina domin sun haɗe da karamita karamita ba su suka da suka tuge alhajarul aswad ba shuhur yana hannunsu suka hana aikin hajji shekaru kusan uku ko hudu suka yanka aladu da karnuka a cikin ɗakin ka'aba to amma buwai hawa kuma sai suke ƙayyada suna ƙarfafai suka haɗe to makka da madina kuma su wato ba a yin yaƙi da mutanen ciki a matsayin kafirai tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka yi fatih makka makka ta koma daru islami ba za ta taba zama daru harbin ba ina fata an gane wannan dan wasu sun zo sun yi fun karfi sun yi abin da dan zamani dan lokaci ba za a hukunta garin ba hukuncin yana kansu da garin da mutan garin galibin al'umma suna kan addini suna kan aƙida kun karfin su akai wa ghazahumul muslimun musulmai sun yaƙe su hatta istanqadhu ma bi aidihim nan yasa istanfadhu ko istanqadhu hatta istanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimin har sai da suka tsamo abin da ke hannuwansu na garuruwan musulmai da suka kwace musamman misra da sham don misra da sham a lokacin bayan eh, wato karewar daular abbasiyya a lokacin daular abbasiyya baghdad ita ce kalbul islam ina fata an gane lokacin abbasiyya kasar baghdada wadda a nan ne abu ja'far al-mansur da ɗiyan shi suka kafa daula ta abbasiyya a to ita ce kalbul islam ita ce asimatul khilafatul islamiyya to lokacin da tatar suka wargaza wato ainihin baghdad sai zamanto a lokacin wato ba suke da sunan mamalik sham da misira su suka fi karfi don su ne kadai suka iya gwabzawa da fata nan ne shekul islam suka ba da gudunmawarsu ina fata an gane to kwato misira da aka yi daga hannun a banu ubaid wannan ya sa musulmai sun ji daɗi har sun ta rubuce-rubuce a kan haka to shine hatta stanqadu ma bi aidihim min buldanil muslimin koma kan lamba ta matashiyar mu akwai wata lamba can baya da muka baro amma bayanin kamar na dunkule shi ba lura da lambar ba ma ranar ina ga na yi bayani kan saba'iyya ko yan shi'a wanda suka fara allantar da sayyiduna ali an takaita bayanin su don haka mutum ya iya duba ta kawai lamba ta biyu a matashiyar mu kenan da ya magana akan fi zamani banil abbas a fitowar banu ubaid sai ce banu ubaidin alqaddah yantasibuna ila abi muhammad ibn ubaidillah abu muhammad abu ubaidullah ibn maimun alqaddah almulaqab bil mahdi ana mai laqabi da mahdi dan shi da ya gaje shi shine ibn al mahdi shi kuma ya fi hadari ibn al mahdi wanda wato ya halaka shi ubaidullah ibn al mahdi ya halaka 322 322 eh لا لا شيء عبيد الله عبيد الله بن ميمون القداح من ذا أجمع لقبي ذا المهدي با مهدي وانشان با نعم لدي أكو دا إشرين دا بيو أكا تربو دي هانشنش يا إي شكرا دولة شتا إي شكرا إشرين دا بيو أنا تسمى من المنزل sanda ya halaka shi yana shekara 62 shine awwalu khulafa'il fatimiyyin al-ad'iya al-kadhab ɗaya daga cikin ko kuma farkon khalifofin daular fatimiyya har kullum mara gaskiya yana ƙoƙarin aran suna don ya ɓadda sau sai ɗauki sunan mutanen kirki jingina ma kanshi jingina kanshi zuwa ga wani mutumin kirki domin ya yaudari mutane da wani shi yasa sai ga 'yan shi'a daga cikin sha'arat ɗinsu sha'air ɗinsu sai su ne khasatullah su ne khasatullah da ka da sun ce ami sani kuma wanda ba ɗan shi'a ba duk ilimin shi ko khasatullah ce a wannan suna daban jahili sai ya rubu su ma wannan hakan shi a sai suka jingina kansu zuwa ga ahlul baiti sau sun san duk musulmi Allah yakan ɗabi'anci musulmi duk jahilcin shi da san iyalan gidan manzon Allah za ka su ce to su suna kishin iyalan gidan annabi suna nema musu haƙƙinsu da aka danne suna kaza suna kaza a zulman wa muhtari to da haka su ma ubaidawa ko buwaihawa duka ana kiransu sai suka jingina ma kansu cewa su ne fatimawa shi ne ake cewa daular fatimiyya wadda jingina kansu suke zuwa ga fatima wanda muka bi dangantaka shi da ya ce zuwa ga ja'farun sadiq shi kuma ja'farun sadiq ai jikan na na fatima ne radiyallahu anhu جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب to sai suke jingina kansu gana na fadil wanda ko wannan dangantaka ta ƙarya ce kuma yana nuna cewa shi ba ƙuraishe ne kuma ba hashi ne kuma jinin manzan Allah sallama to asalin kakan shi ba ma guje ne asalin kakan shi ba ma guje ne bal kakan shi daga cikin kakannin shi akwai ma wanda ya rubuta littafin almizan fi zandaka cikin majusawa da suka shiga cikin a, ba majushe ne kai da majusawan da suka shiga cikin addinin musulunci don su ɓata shi wanda a yankin Baghdad suna da yawan gaske to kakan shi shi wannan Ubaidullah ibn Maimun shi ne ya rubuta littafin Al-Mizan wanda yake littafi ne na zandaka halattar da haram ne kawai a cikin shi in ka ga dama ka ce Fir'auna ya fi annabi Musa daraja in ka ga dama ka ce abu jahal ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja a gurinsu su ne habishir bashar bin burd wanda kuma yana cikin mawaƙa wai da ake ji da su la'anatullahi alaihi mutumin banza ne zindiki shine yayi waka yace iblisu afdalu min abikum adam fatanabbahu ya ma'ashar al-ashrar yace an-naru unsuruhu wa adamu qinatun wa qinu la yasmu sunuban nar wal'iyazu billah to suna da yawa ire-irensu kana karatun hadisi za ka gan su cikin wadda'u shu'ara za ka same su a ciki to kun ji inda asalin shi ya fito amma sai ya juyar da abu sau da ya fito ya ce ai shine jikan mai mizan a ce a to kila ma ai maganin shi sun ce shi jikan fafima ne radiyallahu anha shi yasa ya ce al'adi'iyya waɗanda suke aran suna al'adi'iyya abinda ba naka ba ka ce naka iddi'a da'i shine guda ɗaya an ce wannan da'i ne wanda kai da'awar ɗanka ne ko kai da'awar babanka ne ko kai da'awar naka ne alhalin ba naka ba ne wa ma ja'ala adi'iya'akum abna'akum shine tabanni da ake yi a jahiliya mafhum al-kadhaba wanda suke maƙaryata mun san fa'il akan mai jam'i da fa'ala a ce kafir kafara fajir fajara fasik fasaka to kadhib kadhaba da suke makaryata wa sumiyal qaddah an sa mai suna al qaddah li'annahu kana kahalan yaqdahu al uyun domin ya kasance mai bakin idan shi yayi yaro sosai ya rinu sosai don haka idanuwa idan suka gan shi wato ainihin suna yana ɗaukan idanuwa shi ne ya kada hulhuyo ya ce wa kad atlaka suyuti fi kitabihi tarihi al-khulafa limamu suyuti jalaluddin suyuti a cikin littafin tarihi al-khulafa ya yi itlaƙin isma daulatul khabitha ala al-fatimiyya ya kun daular fatimiyya sai yi musu idlakin da addaulatul khabisa kazamar daular nan ta fatimiyya wadda a cikin daular fa sai da aka sauke mawa kafirai haraji kiristoci da yahudawa da majusa ba su biyan haraji amma kuma musulmai suna biyan haraji ban aka yi ta kashe su ma imamu zahabi abin da yake cewa cikin tarihul islam bannar da suka yi tafi bannar da ta tarsa kaga ko lako su arna ne ba duk da akwai ruwayoyin da suke kawo cewa yana jingina kanshi shi ma zuwa ga musulunci kuma shi kisan shi la yufarriq la yufarriq shi kawai hadimul alamin ruguza duniyar ne yake irin abin da Hitler ya in ba nashi ba kowa ma kashewa yake an gane ku to amma su Fatimiyya arna suke rayawa su kashe musulmi yasa bannarsu sai ta fi muni اسم الدولة الخبيثة على الفاطمية وقال سيوطيتي ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين بنكاو كوتايا دقتكين خلفاء العبيديين خليفو في واندا سكي كركشن دولة عبيدية با أتكين للتافين واندا دام هاي للتافين أكمي تاريخ خليفو في مسلم تندى قتلنا أبو بكر يفعل فما ديزو سيطلقي سو yace ba zai kawo su ba a cikin tarihin khalifofin musulmai li'anna imamatahum ghairu sahihatin domin shugabancinsu ba ba ingantacce ba ne li'umur sau da al'amura ga suna minha daga cikin abin da ya sa shugabancinsu bai zama ingantacce ba annahum ghairu quraishiyina su ba quraishawa ne ba wa innama sammatuhum simatuhum bil fatimiyya ko sammatuhum bil fatimiyina jahlatul awam jahilai ne daga cikin gama garin mutane suke kiransu fatimiyya wa illa fajadduhum majusiyun in ba haka ba kakansu ba majushi ne wa minha dalili na biyu anna aksarahum zanadiqatun kharijuna anil islam mafi yawancin ubaidiyun da khulafa ɗinsu wanda suna da khalifofi kusan goma sha biyar in ban manta ba to mafi yawancin su zindiƙai ne wanda suka fita daga addinin musulunci kalmar zindiq kalma ce wadda take asali farisiya ce ba larabci ba ce sai aka yawan istimali istimalinta har ta kai ta sami shiga ta zama musta'araba amma da ta ba larabiyar kalma ta inda cikin ma'ajin na larabci da cikin kawamis kaga ana kawo ta kuma a kwashin baginta kaga an yadda ta zama balarabiya ke wanda zindiki kamar ka ce kasurgumin munafiki bakin munafiki bakin arne amma da rigan musulmi an gane wannan wanda su sun shigo addinin musuluncin kawai don ne don su rugurguza shi saɓanin su munafukai e sun shigo don su rusa addinin amma saboda tsoro ne munafukan madina saboda tsoro suka shiga addinin kar a yaƙe su don jininsu da dukiyoyinsu su aminta to amma su waɗannan ba wani wanda ya kai musu hari ba a kawai sun shigo addinin ne kawai don su rusa addinin suna bakin ciki akan iyayensu da kakanninsu da aka kakkashe a filin yaki a farisa da rum da sauransu zanadikatu kharijuna anil islam wa minha dalili na uku man azhara man azhara sabbi sabbi al anbiya wa minha kenan minhum man azhara sabbal anbiya daga cikin su akwai wanda ya bayyana zagin annabawa wanda ya bayyana zagin annabawa wanda yana daga cikin dalilan da suka sa a daular muwahidun wanda su ma suna da ƙurƙushi ne na ubaidiyya wanda su cikin shekara ta ɗari biyar da wani abu suka kwaci mulki a hannun murabihun da su kuma sun fi kusa da ahalus sunna suka kwace mulkin a hannunsu suka mamaye garin tunus da sauransu har alkazi iyad mai ashifa rahimahullah ya yi ma mutane wa'azin cewa a shiga cikinsu hakan nan dan asira aka shiga cikin nasu karshe suka gano wato ainihin dubarar da mutanen suke suka zo da niyyar su halaka garin gaba ɗaya sai ya fito ya ce ya yi tabhiya ya ce ya aminta duk abin da za a yi shi a yi mishi shi ne ya ba da shawara amma a kyala mutane sun mai wulakanci kala-kala har ta kai inda suka birne shi cikin makabartar kiristoci aka gina coci a saman kabarin shi da sauransu labari ne mai tsawo to ciki sun buƙaci dole sai ya fito ya in sun ana so ya kyale shi in sun yana so su kyale shi ya fito ya bayyana cewa abin da suke kai gaskiya ne ya bayyana cewa ba sa kuskure da zagin annabawa da mala'iku da waye da suke yi duk daidai ne sai ga cewa shi malami ne babba alƙali ne babba da ake ganin girman shi in ya faɗa ka wani zai ɗauka da gaske ne da ya musu biyayya na ga yace a sai dai su abin da za su da shi suka mai musula ƙarshe suka tozar ta gawo shi rahimahullahu ta'ala to sun bayyana zagin annabawa wa minha dalili na hudu ko man abaha al-khamr minhum kenan daga cikin su akwai wanda ya halattar da shan giya cikin fulafa ɗinsu wanda suka halatta shan giya balakon da suke tursa samun mutum masu ya sha biya labarin cikin tarihul islam na ibn ina az-zahabi siyar alamin nubala bidaya wa nihaya sun yi bayanai kwarai da shekul islam bin taymiya akan haka wa minha man amara bi as-sujudi lahu akwai wanda ma yake cewa an zo gurin shi sai an mai sujada inda ya da'awar allantaka cikinsu suna da yawa musamman shi ibnu mahdi ibnu mahdi da dan gidan ubaidullah yakan sa sai an mishi sujada sai ce wal khayru minhum wai mai dan dama dama daga cikin su rafidiyun khabithul la'in mai dama dama daga cikin su shine wanda yake dan shi'a ne rafidi an ce rafidi mai zagin abubakar da umar a takaice cikin yan shi'a khabithun wanda yake mummunan aqida gare shi la'imun mutumin banza ya'muru bi sabbi sahabati ridwanullahi alaihim inda yake umarni da zagin sahabbai to kaga shi ma ya arni dan din bai jin haushin sahabbai in ji al-Imam Malik yace arni kuma yace li yughidha bihim al-kufar in ba kafiri ba ba mai jin haushin su wa mithlu ha'ula'i la tan'aqidu lahum bai'a sai su yi ce irin waɗannan mubaya'a ba ta kulluwa a kansu ba yiwuwa kai musu mubaya a matsayin shugaban duk da ba a saba ma shugaba amma annabi ya ce illa an tarau kufran bawaha in kuka ga kafirci qarara inda kun fihi min Allah burhan wanda kuna da hujjar da za ku ba Allah hanzarin abin da yasa kuka ki yin biyayya saboda wani ya ce in bai sujada ina wace hujja ka kai ta zama fili ta fito to da yana zagin annabawan Allah kafirci ne karara wala tasihhu lahum imama shugabancin su baya halatta musamman kuma tunda dama ba su ne shugabannin ba furuji su kai a lokacin akwai khalifa yana nan a raye ya ɓoye kanshi da yake na har yanzu gwamnati ba ta kafu a hannunsu ba kawai dai mabannata ne mayaka ne da suke yakan bayan Allah arna kuma قال القاضي أبو بكر الباقلاني كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام يكسي عبيد الله المهدي يا كسن سي باطني باطنية سودة قتن قرامطة ثم وان نوعي نين غلاة الشيعة غلاة الشيعة wanda ina gana taɓa mana bayani a nan cewa baƙiniya suna haɗewa da gulatu sufiya duk inda sufi ya gawurta sufaye na ɗabaka ta uku ɗabaka su hajjaj su hallaj da su ibnu arabi su ibnu tulmisani to su wa'innan suna kai matsayin suna kai kansu matsayin Allah ko suke Allah ya shiga jikinsu to su ma in shi'a batiniya suna da wannan aqidar ta hulul ta ittihad wanda ibnu kathir yake cewa hululin su da suke iddi'ai ya fi muni ma akan na kiristoci to batini khabithan harisan ala izalati millati al-islam yana da kwadayin sai ya gusar da musulunci gabaki daya a ban kasa أعدم العلماء والفقهاء أعدم العلماء والفقهاء يا ككشي ما لميد مسنا في قول liyatamakkana min ighwa'il khalq domin ya samu daman fatar da al'umma dan in dai malami na raye ba zai bari ba daga shi yasa target din su na farko shine a gama da malam ko hulaku da ya shigo Baghdad da nau'i hudu ne ya fara kashewa malamai sarakuna masu kuɗi musulmai da mayaka jarumai su ne sai da ya kashe sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai wanda ibn al-arabi ya kawo cikin al'awasin nan kawas na fata an gane wani to don haka a afuwan ibn kathirin ya kawo zancen cikin al-bidaya na'am أعدم العلماء والفقهاء يتمكن من إغواء الخلق وجاء أولاده على أسلوبه يا إنش سوما سيسك زود إيرم أسلوبين شي أباح الخمور والفروج وأشاء الرفض سنحلت تد شنجيا لزنا تزناتي إباحة الفروج سنن سنيادا شيعا شيئا بنقصا وقال الذهبي الإمام الذهبي يتي كان القائم بن المهدي أنجدا عبيد الله شرا من أبيه زنديقا ملعونا أظهر سب الأنبياء زنديقي لعنني يا بين زاجم annabawa wa qala kuma zahabi yace wa kana al-ubaydiyuna sharran min at-tatari ala millati bannar da ubaidawa suka yi mawa musulunci ya bannar da tatar suka yi mawa musulunci kaga dai hulako in ya zo gari abin da yake mawa rundunar shi wasiya la tubqu hajaran ala hajar kar ku bar bulo a saman bulo kawai fili yake so ya gani a rushe garin gabaki daya khalifal mu'tasim billah a lokacin cikin buhu aka sa shi aka sa dawakai suka dinga taka shi da aka jefa shi a ruwa littattafan musulunci sai da rafin atlantis sai da aka cika shi ko mu ce gefen da suke sai da ya cika aka yi gada da littattafan ana zubawa su dawakai na biyu suna wuce to amma duk da haka bannar da ubaidawa suka yi kuma zahabi ko yana da kusanci da su da yana da isnadi zuwa ga wanda ya bashi labarin da abin ya faru da idan shi hakan nan na tatar na tatar ma shi ya ga urgurin shi da idan shi sun gani sun ga yakin tatar su zahabi amma duk da haka sai ya ce ɓannar da ubaidawa suka yi mawa addinin musulunci ya fi ɓannar da tatar suka yi mawa addinin musulunci karatu ne mai tsawo muna da tafiya a gurguje ne kawai jama'a wa qala abul hasan al-qabisi إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد وأندى عبيد الله يكشف دائنشي وأندى سككشي لكتكم على ميدا ماسو زهود دا عبادة أربعة آلاف متنجبوه دين رجل ليردوهم عن التربي عن الصحابة فاختاروا الموت دوم سنين قوكرن سو هنا سنيما مواسح بيّر الله abinda suka so malamai su daina in an kira abubakar sai radiyallahu anhu sai dai a canza da zaki sahabban nan malaman nan faktarul maut suka zabi mutu al maut ahwa rayuwa ce ta mazalla a sai ka zagi sayyiduna abubakar imamu shafi'i ya ce la alamul hayati wa dhullul mamati wa dhullul mamati wa alamul hayati la dhullul hayati wa alamul mamati kullan ra'aynahu ta'man wa bila فإن كان لابد إحداهما فمشيا إلى الموت مشيا بنا حياة بشرف أو موت بشرف dan haka sai suka zaɓi gwara su mutu qala ibn khalkan wa kan wa qad kanu yad'una ilm al-mughayyabat suna da awar sanin gaibi wa akhbaruhum fi dhalika mashhura hatta inna al-aziz sa'ada yawman al-minbara fara'a waraqatan fiha maktub Al-Aziz wata rana ya hau mimbari wanda daga cikin kulafa da suka zo bayan su. Da aka kwace kasar Misra da ya hau saman mimbari sai ya ga wata takarda a rubuce. Sai abinda ke rubuce in kuntu utitu ilmal ghaibi in kunta utita ilmal ghaibi bayyin lana kanat kanat al-bitaqa بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقه in kunta utita ilma al-ghaibi inda gaske ne an baka ilimin gaibi bayyin lana kanat al-bitaqa ka bayyana mana wato ainihin abin da ke cikin wannan emblem abin da takarda da za a nade ta ta sako bi zulmi wal juri qad radina mun yadda da zalunci mun yadda da mugunta ai mana wannan babu laifi za mu jure daga shugaba walaisa bil kufri wal hamaka amma kuma kafirci da wauta irin wannan ba za mu yarda da shi ma'ana wasu ne suka rubuto mawa ɗaya daga cikin masu hudu ba akan wannan mimbarin wanda ana zargin wancan ɗan gidan ɗan gidan mahadi ɗin ne wani ya rubuto mushi wannan bai wanda yake nuna cewa da gaske ne yana da'awar sanin gaibu kenan takarda a naɗa take inda gaskiya san gaibu kafin ya buɗe ya faɗa abin da ke cikinta wa minha abu na shida anna mubaya'atahum sadarat wal imam al abbasi qa'imun mawjudun sabiqul bai'ati fala tasih a shugabancin su da yi musu mubaya'a da aka yi na karfi da yaji ya bujuro ne a lokacin shugaba na abbasiyya yana raye bai mutu ba bai ashina nan da haka shugabancin su bai inganta ba iz la tasihhu al-bay'atu li imamayn fi waqtin wahid was sahih al-mutaqaddim abin da ya gabata yace shine bai ingantaccen magana cewa ba sa cikin khulafa na musulunci wannan magana ta zo cikin tarihu al-khulafa na shafi na hudu zuwa na shida a muqaddima bil ikhtisar wanzur al-bidayata wan nihaya a cikin da ya magana dhikru ta'ani min a'immati baghdad wa ulama'ihim wa ghayrihim min al-bilad fi nasab al-fatimiyyin wa annahum ad'iya kadhaba ibn kathir ya bude wannan babu yace wa qad bana al-ubaydiyuna al-jami' al-azhar liyanshiru fihi ma yusamma bi madhhab ar-rafd azhar ma da aka bude ta misra sun bude ta ne domin a dinga yada shi an ce kawai وكانوا يجبرون المسلمين على اقتناء على اقتناء اقتنائه على اقتناق من يفوق على اعتناقه يجي تاء إنما هاء وكانوا يجبرون المسلمين على على اعتناقه سنا تيلستا ومسلمي سيسرون قموا النمذهبة تشيئا sai ce walamma qada sultanu salahuddin rahimahullahu ta'ala al-ayyubi kenan lokacin da salahuddin al-ayyubi ya karar da su eh qada as-sultan salahuddin rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ala mulki salahuddin jidda ash'ari yancin shi amma gwara shi ba a ce kafiri bane an gane wannan kuskure ne ya fada ciki to lokacin da salahuddin al-ayyubi Allah ya mushi rahma kuma ya yadda da shi ya gama da mulkin su shine qada ala mulki ya karar da mulkin su abbala dalika sai ya ruguza wannan manufar tasu wa qarrara badalan minhu al-madhhab ash-shafi'i sai ya qarrara a karantar da madhhabu shafi'i a cikin jami'atu daga wannan alkhairi والتي وقد كانت مدة ملك, ملك الفاطميين 280 سنة mulkin da suka yi fatimiyya an ce fatimiyya ya hada da ubaidawa da batinawa da buwaihawa da duka sun shiga ciki to mulkin fatimiyya da aka da ainihin wato ya gudana tazarar shi tun daga wancan lokacin ubaidullahi har zuwa wato ainihin lokacin su ibn al-alqami wanda yake yana cikin wanda suka gayyato tatar su zo su yaki musulmi to har zuwa wannan lokacin mulkin su ya kai shekara 280 wa kasra da yan burbuɗin kasra abinda bai kai goma ba shekara wa jumlatu mulukihim arba'ata ashar kamar ce sha biyar ko sarakunan su sun kai sha hudu mulka ta malika awwaluhum al-mahdi shi wancan kenan wa akhiruhum al-abid abdullah al-abid abdullah shine na karshe a cikin mulkin daular fatimiyya qala ibn taymiyyah rahimahullah ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مئتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان saboda zandaka da bid'o'i da wa'annan daula da wannan daula ke da shi kasar misra haka ta ci gaba da zama a kusan kwatankwacin shekara 200 a lokacin mulkin su hasken musulunci ya disa shi a ƙasar imani ya disa shi muminan sun ɓoye wasu sun gudu wasu an juyar da su bayan da za su yi an danne su hatta qalat fiha al-ulama innaha kanat dara riddatin wa nifaqin kadari musailamatu hadda malamai suka yi fatawa cewa misra ta koma garin ridda garin munafunci don suna ganin wanda suka yi shiru ai bai kamata ba tsoron me suke ji kamar garin musailama banu hanifa da muka zaba wal iyadu billah وقال أيضا شيخ الإسلام فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مئتي سنة على غير شريعة الإسلام وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد وهلم جرى هكذا ده كنت يجي هكا يتقبض قدانا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة سنة سنة القالي والمفتين سنة ندم ما لم ما صفتها أما لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا عند سكبين أبن سكبين نما جنجنودا أيك نكافرتي لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ba wani ɗaya daga cikin ma'abota ilimi da masana addinin musulunci da ya ga cewa akwai rudani cikin yaƙarsu ba wani ishkali ba wanda ya ga cewa akwai rudani walam yatawaqqafu fihi ba wanda yayi inda inda wa hum fi zaman ibn al-jawzi wal muwaffaq a lokacin zamanin ibn al-jawzi wanda kusan 500 da wani abu ne ko ibn al-jawzi da al-muwaffaq ibn qudama wa sannafa ibn al-jawzi kitaban lamma ukhidat misru minhum ibn jawzi ya rubuta littafi lokacin da aka kwace kasar misra daga hannunsu sune sammahu an-nasru ala misr su da farin cikin da aka yi na kwato garin misra to wannan ya zo cikin littafin al-mu'allafat wanda aka hada maganganun ibn abdul wahhab da kuma muktasar sira ta shi ibn abdul wahhab to wani tambihi ina ga mubashi haka tambihi mun nabbahu kaɗan ko mubashi sai wani satin insha Allah matsala ce mai mahimmanci shi yasa samu kai lambar yawa gare ku